الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 27 ga watan rajab shekara ta 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 24 ga watan 4 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul maram na ashekul imamul hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata wai idan mutum ya alwala a bandaki zai yi addu'a ta ƙarshen alwala ƙwarai da gaske zai yi abinda shi bai dace ba kamar da bandaki mahalli na ambatan Allah amma duk wani ambaton Allah wanda aka shar'anta misali ka shiga ban ɗaki kafinka wato tube tufafinka idan baka yi addu'a ta shiga ban ɗaki za ka iya yin ta a wannan lokaci haka lokacin da za ka yi wanka wanka na ibada farkon wanka bismillahi za ka faɗa kamar yadda in za ka yi arwalla a ban ɗaki farkon za ka ce bismillahi to haka ƙarshe kana iya yin wannan addu'a amma a mai da ban daki ya zamanto wurin ambatan Allah ne haka wannan shine kwata-kwata baya dacewa na'am wannan kurafat ne ma'ana tatsuniya ce na a turo wani sako a ce wai mai gadin kabarin annabi wai ya yi mafarkin kaza ko kuma mai gadin masallacin makka ya yi mafarkin kaza wai duk wanda bai tura ma wani wata musiba tana iya samun shi wai aka ɗanka tura ma mutum goma wannan duk abubuwa ne waɗanda suke kwata-kwata ba su da asali a addini abubuwa ne na kariraki wanda wasu suke yi suke yada su a cikin al'umma irin wannan bai ma dace ba mutum ya waiwaya na'am
wasu ayyuka da ya kamata a cikin sallah wanda ba su ba ta sallah kamar yanzu mutum musulmi yana yin karatu sai irin wannan ayyuka su da bid'a ne kamata misali ko kamo yaro ko wani abu da kamar ni a cikin karatu ne kamar kana karatu ko fata ko sura sai irin wannan abu da bid'a ya kamata
to ai karatun fatiha da kake ai cikin sallah kake kuma ayyuka ne waɗanda aka ce a cikin sallah kenan kowane hali kake ciki za ka iya yin aikin bakin gwargwado ko cikin wani yanayi kake ko da kana cikin kowane yanayi ne za ka iya abubuwan da aka shar'anta na ayyuka a cikin sallah waɗanda ba sa ba ta sallah na'am yan zama wannan zaman hutu wannan zama wai da ake yi wanda ake kiran shi wannan jilsatul istiraha zama wanda yake na hutu yin wannan zama na hutu sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ce tashi a raka'a ta farko da raka'a ta uku a sallah wadda take da kenan zama biyu kamar misali azhar ko la'asar ko isha kamar yadda hadisi ne yana cikin sahihul bukhari riwaya ta wato shine malik ibn al-huwair Allah ya kara masa yadda shine yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ɗago daga sujada ta biyu a raka'a ta farko ya ce baya miƙewa tsaye sai ya koma ya zauna haka a raka'a ta uku idan ya ɗago daga sujada ta biyu baya miƙewa sai ya koma ya zauna wannan hadisi abin da yake tabbatarwa yake tabbatarwa shine wannan zama da ake kiran shi zaman hutu sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka hadisin wa'il ibn hujr Allah ya ƙara masa yadda wanda a cikin taron sahabbai kusan mutum goma ya ce da su gaba ɗayan ku na fi ku iya na fi ku sanin yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ke sallah suka ce masa to ai ka san da cewa baka fi mu dadewa a wajen abutar shi amma in har kayi kirarin haka to isallar mu gani shin ta yi kama da ta maza Allah sallallahu alaihi wasallama ko ba ta yi ba ya kabbara sallah ya yi tsaye ya yi karatu da ya yi ruku'u ya zo ya yi sujada ta farko ya yi ta biyu da ya yi ta biyu sai ya dawo ya zauna sannan sai ya tashi ya meke sai da ya yi wannan zama na hutu da ya gama wannan sallah gaba ɗayansu suka jinjina masa suka ce wallahi yanda kai wannan sallah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke sallah shi ma hadisin yana cikin sahihul bukhari sannan kuma shi hadisin malik ibn al-huwair bayan sahihul bukhari yana cikin sunan tirmidhi waɗannan hadisai abin da suke tabbatarwa irin wannan zama da ake kira shi wannan zama na hutu sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn al-qayyim Allah ya ji kansa yayi tawilin cewa wannan zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fara yin shi ba sai da ya zama dattijo girma ya cin masa malamai suka maida masa martani suka ce babu dalilin da ya nuna kuma shin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata lokacin yana dattijo shin ya keɓanta da dattawa banda matasa duk abin da ya aikata da lokacin yana matashi da lokacin da yana dattijo gaba ɗaya karantarwa ce ga dukkan muminai don haka wannan zama sunna ce tabbatacciya ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan zama na hutu yakan kasance a raka'a ta farko da raka'a ta uku kenan in sallah kamar mai raka'a hudu ce na'am a ba magana sake karatu ai kana cikin sallah ne ai ba wani gini bane za ka yi ma'ana wai kana cikin sallah kana karatun fatiha wani abu ya gitta ka je ka janye yaro zai fada cikin wani wannan komawa ba da baya za ka yi inda ka tsaya ne za ka ci gaba nan za ka ci gaba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna bi cikin kitabu sala mun zo ƙarshen wato baban da ke bayani game da sharɗan sallah hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa uqtul aswadain fi salati al hayyata wal aqrab manzon Allah yace ku kashe bakaken nan guda biyu a cikin sallah kaga cewa a cikin sallah kenan wajen sallah min babu aula kana ma cikin sallah an ce ka kashe bakaken nan guda biyu shine maciji da kunama to ko da kana wajen sallah irin kunama da maciji ba a barin hikima ta shari'a da ta yi umarnin a kashe su saboda abin da suke ɗauke da shi na guba domin suna cutarwa kuma wannan bai takaita ba ga kunama da maciji duk wani abu wanda yake cutarwa dabba ko kwari to kashe shi wannan ya halatta kamar yanda da maciji da kunama ko da mutum yana dauke da harami wanda mai harami an hana shi ya kashe naman daji da sauransu to ko da yana dauke da harami na halatta ya kashe irin waɗannan abubuwa kunama ko maciji da abin da ya kama da haka shi ne a nan wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa uqtulu la aswadaini fi salati ku kashe baƙaƙen nan guda biyu wato koda kuna cikin sallah ne lafazin al-aswadain wannan ala taglib ne galibi kunama za ka same ta bakaci haka shi ma maciji amma ba yana nuna cewa sai bakin maciji ko sai bakar kunama ko ma akan wani launi ka same su to wannan an yi umarnin cewa a kashe su kuma kasancewar kashe kunama ko kashe maciji a cikin sallah kaga abu ne yana buƙatar dan kai kawo ka dan ɗauko wata sanda ko ka ɗauko wani takalmi in maciji ne sai an ɗan shafa ma to amma duk wannan kai kawo da za ka yi game da kashe macijin ko kashe kunamar wannan baya cutar da kai game da sallar ka aiki ne wanda yake ya halatta kuma aiki ne saboda wato maslaha ta sallah saboda kasancewar ga kunama ko kasancewar ga maciji wannan ba zai bar ka nutsuwa game da sallah to don haka aka halitta mana kashe su ko da muna cikin sallah don haka dai a takaice malam ya zo da hadisin domin ya nuna mana kai ka wanda za a yi domin kashe maciji ko kunama da abin da ya kama da haka kenan wannan an yi rangwame da shi a cikin sallah haka muka yi bayani a baya haka kamar misali mutum ya dan fada cikin ruwa ba laifi kana cikin sallah ka je ka tsamo shi kuma sannan ka ci gaba da sallar ka haka ko guce gobara wuta ta kama za ka iya zuwa ka kashe sannan kuma ka ci gaba da sallar ka da duk wani abu wanda yake mai cutarwa za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب سترة المصلي عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه واللفظ للبخاري ووقع في البزار من وجه آخر أربعين خريفا malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da hukunce-hukuncen wato sutura ta mai sallah lafazin asutra wato a larabci shine suke cewa ma yustaru bihi ka'inan makana duk abinda ake maida shi matsayin kariya ne ko ma menene wanda zaka sanya shi ya kare ka game da wani abu shine ake kira da asutura idan aka ce suturatul musalli shine ma yaj'aluhu musalli amamahu liman ilmururi bayna yadayhi abinda mai sallah yake ajewa gabansa domin ya hana masu wucewa gaba gare shi tsakanin shi da wannan abin da ya aje shine abin da ake nihi da suturatul musalli sutura ta mai sallah kenan abin da mai sallah ke ajewa a gabansa domin hana masu wucewa kar su wuce tsakanin shi da sutura hikima ta musulunci da ya shar'anta sanya sutura domin shi mai sallah ganawa ce yake da ubangiji subhanahu wata'ala wanda babu wata ganawa sama da wannan ganawa don haka kasancewar wucewar wani gaba ga mai sallah to wannan yakan katse masa wannan ganawa gittawar wani da zai yi tsakanin mai sallah da sutura to wannan yakan katse tsakar gaban mai sallah wannan yakan yanke masa wannan ganawa da yake da ubangijinsa kuma ya shawwasa shi ma'ana ya rikitar da shi don haka zunubin mai wucewa gaba ga mai sallah wato ya zamanto zunubi ne wanda yake mai girma saboda mai wucewa gaba ga mai sallah yana yanke ma mai sallah ganawar shi da mahaliccinsa don haka kamar yadda za mu iske aka halatta ma mai sallah duk wanda zai iya wuce yayi famar ya wuce gabansa to wannan ya zama wajibi ya yaƙe shi an halatta masa ya yaƙe shi idan mutum ya yi famar cewa sai ya wuce ta gaban mai sallah to shi mai sallar an halatta masa ya yaƙe shi don kada ya yanke masa wannan wato ganawa da yake da mahaliccinsa to shine anan malam ya zo mana da hadisin abu juhai ibn al-haris Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم za Allah ya ce mai wucewa gaba ga mai sallah inda a ce ya san gwalgwadon iya abin da ke kansa wato na nauyin zunubi lakana an ya kifa arba'ina khairan lahu min an ya murra bai na yadaihi za Allah ya ce da zai tsaya tsawon shekara arba'in tsawon arba'in wato shine ya fiye masa alkhairi game da wucewa gaba ga mai sallah ma'ana ya tsaya gwalgwadon arba'in shine ya fiye masa alkhairi game da ga wucewa gaba ga mai sallah wannan hadisi hadisi ne muttafaqun alaihi lafazin na al-imam bukhari ne malam yake cewa wa waqa fil bazzar wato min wajihin aka wannan hadisi ya zo a cikin almusnad na al'imamul bazzar ta wata fuska daban sai ce arba'ina kharifa ai lakana an ya kifa arba'ina kharifan khairan min an yi murra bai na yadda fa'idar zauwa da wannan riwaya ta al'imamul bazzar shine bayani game da arba'in kin mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi domin an tambayi marwaicin wancan wanda ya rawaito wancan hadisi sai yake cewa aka tambaye shi mi manzon Allah yake nufi da arba'in yace ban yi sani ba shin yana nufin shekara arba'in ko kwana arba'in ko sa'a arba'in to ita wannan riwaya sai ta bayyanar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi da arba'in shine shekara arba'in domin kharif wato fasul ne daga cikin fusulun sana ma'ana zamani ne daga cikin zamunna na shekara domin akwai ɗari akwai zafi akwai wato damuna akwai irin su kaka da sauransu to in aka ce kharif wato shine kaka kenan lokaci wanda yake na kaka domin an ciro shi ne daga wato shine alkhurfa in aka ce alkhurfa 'ya'yan itace kenan domin a lokacin kaka ne ake tsinkar wato 'ya'yan itace shi ne a takaice manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana lauya alamul maru baina yadayil musalli ma za alaihi min al da a ce mai wucewa gaba ga mai sallah ya san gwalgwadon iya abin da ke kai shi na girman zunubi manzon Allah ya ce lakana ayyakifa arba'ina wato ya tsaya tsawon shekara arba'in shine ya fiye masa alkhairi khairan lahu an gane ko lakana an ya kifa arba'ina khairan lahu wato ya tsaya tsawon shekara arba'in shine ya fiye masa alkhairi min an ya murra baina yadaihi da zai wuce gaba ga mai sallah a takaice wannan hadisi yana nuna mana wato wucewa gaba ga mai sallah haramun kwata-kwata baya halatta domin laifi ne wanda yake mai girma ba ma shekara arba'in ba a ce ka tsaya minti arba'in kaga al'amari ne wanda yake mai girma inda a ce ka san girman zunubin da yake kan mutum to maza Allah ya ce ya tsaya tsawon shekara arba'in shine ya fiye masa alkhairi sannan wannan hadisi bugo da ƙari yana nuna mana cewa wato shi wannan kashedi da wannan barazana ta keɓanta ne ga shi wanda yake mai wucewa gaba ga mai sallah kenan wanda yake tsaye gaban mai sallah ko wanda yake zaune ko wanda yake kwance waɗannan ba sa cikin wannan kashedi da barazana saboda tsayuwa gaban mai sallah har mai sallah ya gama wannan ya halatta haka mutum yana zaune mai sallah ya maida shi sutura wannan ya halatta ko mutumin da ke kwance kamar yadda hadisi ne ingantacce aisha allah ya kara mata yadda takan kwanta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana kwance manzon Allah ya sanya ta gaba yayi sallah sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa wato tare da cewa hadisin yana tabbatar da cewa idan mutum a matsayin limami ne to suturar shi ita ce matsayin sutura ga dummamun da suke bayansa an gane kenan idan limami ya ajiye sutura a gabansa to dummamun da suke bayansa ba maganar sanya sutura kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya sutura amma bai umarci ba ɗaya daga cikin sahabbansa waɗanda suke bayansa cewa wani ya sa sutura kamar yadda hadisi yake cikin sahihain Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa aqbaltu rakiban ala himarin atan yace wani lokaci na gabato yace akan wata jaka والنبي sallallahu alaihi wa sallama yusalli bin nasi bi mina ila gairi shida yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallah a nan mina Abdullahi dan Abbas sai yake cewa fa marartu baina yaday ba'di ahli saf sai na bi ta gaban wato wani sahu na sauka na saki jakkar wato can tana kiwo na je na shiga cikin sahu aka yi sallah da ni ya ce babu ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya mai inkari cewa ban yi daidai ba ya zo ya bi ta gaban sahu da jakkar ya je ya saki jakkar ya bar ta can tana kiwo sannan kuma ya zo ya ketara ta gaban sahu ya je ya samu wuri ya shiga babu ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya masa inkari game da abin da ya yi don haka kenan shine malamai suke cewa suturatul imami suturatul liman khalfa sutura ta limami ita ce matsayin sutura ga duk jama'ar da suke bayansa kenan limami shine zai sa sannan tare da cewa wato ita sanya sutura wajibi ne kamar yadda hadith ƙarin bayani zai zo dole ne mai sallah ya sanya sutura to iya gwargwadon wace tazara ce ya kamata a ce mutum ya wuce gaba ga mai sallah idan mai sallah bai sanya sutura ba kamar misali mutum ne na sallah bai sanya sutura a gabansa iya gwargwadon yaya ne ne mutum zai iya wucewa malaman hanafiya da malaman malikiya suka ce daga gurbin duddugensa zuwa inda zai dora goshinsa ya yi sujada shine gwargwadon wato iya abin da yake kenan yake zamantowa haramun mutum ya wuce gaba mai sallah tare da cewa a wurin malaman shafi'iyya da hanabila suka ce shi ne zira'i uku zira'i uku zira'i uku shi ne kamar metir ɗaya da rabi kenan daga gurbin dukadigansa kenan zuwa gabansa kenan metir ɗaya da rabi saboda dai gaba ɗaya idan ya yi sujada mai sallah duka bai wuce ba tsawon metir guda daga duk gurbin duddugensa kafarsa zuwa inda zai dora goshinsa zai wuce metar guda shi kuwa inda ake ajiye sutura tsakanin goshin mai sallah lokacin da ya sujada da inda zai ajiye ta shine a samu kamar kashi biyu daga cikin ukun zira'i shine gwargwadon kenan inda tinkiya take iya wucewa ko akuya duka kenan baya wuce zira'i guda kenan shine suka kiyasta suka ce daga gurbin duddugensa kenan zuwa zira'i uku wannan haramun ne mutum ya wuce gaban mai sallah idan bai sanya sutura ba kenan abin da ya wuce haka kenan kana iya wucewarka an gane ko kana iya wucewa amma tsakaninka da mai sallah in bai sanya sutura ba to ya zamanto a kaɗan ka sanya metir ɗaya da rabi tsakaninka da shi sannan ka wuta gaba amma in yayi kasa da haka baya halatta ka wuce tsayawa za ka yi ka tsaya shekara arba'in shine ya fiye maka alkhairi da ka wuce gaban shi domin ka ɗarzare to haka shi wanda yake sallah akan hanyar da mutane suke kai kawo to ya zama wajibi akan shi ya sanya sutura idan bai sanya sutura yi sallah haka to ya bujiro da jama'a zuwa ɗaukar zunubi domin duk wanda ya wuce ta gabansa ya ɗau zunubi kuma shi ma ya yi laifi kuma in ko mutum ya tsaya ya dakata kaga anan ka kuntata ma mutum ka takura masa cewa ya tsaya sai ka gama sallah sannan ya wuce ka takura masa in ko shi ya wuce kenan kai ka sa ya dau wannan zunubi kai ma kana da laifi da baka sanya sutura ba kenan a takaice dai abin da muke so mu gane a nan hadisin yana nuna mana haramcin wucewa gaba ga mai sallah sannan bugu da ƙari yana nuna mana duk wanda zai yi sallah a inda jama'a suke kai kawo to ya zama wajibi ya sanya sutura sannan kenan in shi mai sallah bai sanya sutura to mai wucewa zai iya wucewa kenan in ya sanya tazarar da ta kai kamar misali kenan metar ɗaya da rabi kana iya wucewa ta gaba amma in yayi ƙasa da metar ɗaya da rabi ba za ka wuce ba sai ka yi haƙuri har ya gama sallar sannan ka wuce don haka wannan yana nuna mana kamar koda a masallatai ne haka an gama sallah misali ka tashi kana ciko iya abin da ya rage maka to iya abin da za ka yi sai ka matsa gaba in ma ka mai da ginshiki daga cikin ginshikan masallaci shine matsayin suturarka ko kuma bangon masallaci wanda yake na alƙibla ko kuma mutumin da yake zaune sai ka taka ko da taki nawa ne ka yi gaba wannan wanda yake zaune ka maida shi sutura kenan tsakanin ka da shi kuma wannan yana nuna mana kenan in ka yi sujada tsakaninka da wanda ka maida shi sutura kenan a samu gwargwadon zira'i kamar yadda ƙarin bayani zai zo a samu gwargwadon zira'i ko kuma mu ce kashi biyu daga cikin ukun zira'i domin shi zira'i rabin metir ne an gane ku rabin metir ne kenan rabin metir sai ka kasa shi kashi uku sai ka fitar da kashi biyu ka kasa kenan rabin metir kashi uku idan ka kasa kashi uku sai ka fitar da kashi biyu to wannan kashi biyu shine ake so ya zamanto gwalgwadon inda ake ajiye sutura da goshin mai sallah kenan lokacin da ya sujada shine gwalgwadon inda tinkiya ta ka iya wucewa wato ko akuya tare da cewa ita suturar kenan ana buƙatar kenan a kusance ta kamar yadda ƙarin bayani zai zo wa an aisha ta radiyallahu anha annaha qalat سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحم أخرجه مسلم wato daga aisha allah ya kara mata yadda ke faɗa take cewa an tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuk wato a lokacin yakin tabuka an tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam an suturatil musalli game da gwalgwadon wato sutura ta mai sallah wanda yakin tabuka na daga cikin yaƙe-yaƙen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a rayuwarsa tare da cewa shi yaƙin tabuka ba a gwabza ba domin akwai wasu ƙabilu waɗanda ake kiransu algasasina su ne suka yi mahaɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya tafi nan filin tabuka sai da ya yi kusan kwana ashirin ba ɗaya wato Allah ya jefa tsoro da firgici a cikin zukatansu ba su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama wannan kwanuka ya dawo gida Madina shi kuma yaƙi na Tabuka an yi shi ne kenan a shekara ta tara da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan shekara ne aka tambayi mu a wannan lokaci ne aka masa tambaya game da gwargwadon wato sutura ta mai sallah menene gwargwadon tsawonta faƙala sai manzan Allah ya ce mislu mu'ukhiratir rahal wato kwatancin iccen sirdi wanda mahayi yake jinginuwa zuwa gare shi arrahal wato shine sirdi wanda ake ɗorawa akan raƙumi domin sirdi na raƙumi yana da wani ɗan icce a ƙarshensa kenan a baya to wannan icce shine ake kira da mu'ukhira mu'ukhiratir rahal shine yace gwalgwadon iccen sirdi wanda mahayi yake jinginwa shi kuma wannan icce baya wuce kashi biyu daga cikin ukun zira'i ma'ana in ka kasa zira'i kashi uku to baya wuce kashi biyu daga cikin uku shi ne kenan kamar yadda muka yi bayani a baya cewa rabin metir zaka kasa shi kashi uku idan ka kasa shi kashi uku kenan zaka fitar da kashi biyu shine gwalgwadon wannan icce da mahayi yake jinginwa to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana gwargwadon iya abin da ya dace a yi sutura da shi kenan duk abin da ya kai wannan gwargwado mai wucewa zai iya ganowa cewa sutura ce ka sanya gabanka kana sallah ba zai bata gabanka amma duk abin da bai kai wannan yana iya ɓuya ga mai wucewa ya zo ya bi ta gaban mai sallah a halin bai sani ba amma duk abin da ya kai wannan gwargwado kenan zai zama ya zama alama ce a bayyane wanda mai wucewa yakan iya ganewa to don haka a takaice kenan wannan shine abin da yake nuna gwargwadon sutura a sunna kenan ya zamanto gwargwadon wato wannan icce wanda mahali yake jingirwa amma ba yana nuna cewa ba sai wannan icce duk wani abu wanda yake tabbatacce za a iya yin sutura da shi kamar yadda bayani ya gabata kenan mai sallah zai iya kawo gwargwadon wannan icce ya aji a gabansa ko ya yi sutura da wani ginshiki daga cikin ginshikai ko wata itaciya ko bango ko wanda yake kwance ko wanda yake zaune ko wanda yake tsaye gaba ɗaya mutum yana iya yin sutura da su kenan duk wanda ya ajiye sutura to tsakanin shi da sutura shine ya zamanto haramun mutum ya wuce amma bayan abin da yake sutura mutum zai iya wucewa وعن صبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم أخرجه الحاكم wato daga sabra ibnu ma'abad al-juhani Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa li yastatir ahadukum fi salati walau bi sa'am manzo Allah yace ɗayan ku wato ya sanya sutura a cikin sallah walau bi saham maza Allah ya ce kai koda karin kibiya ne maza Allah ya ce ya kafa koda wato karin kibiya ne maza Allah ya ce mutum ya kafa ya maida shi shine matsayin suturar shi wannan hadisi a takaice shine hadisin da ke bayyanar da hukuncin sanya sutura sanya sutura a magana mafi rinjaye wajibi tare da cewa jumhurin malamai sun tafi akan cewa sanya sutura wato sunna ce mustahabba ba dole ba ne ba to amma wannan dalili da dalilan da za su zo suna tabbatar da cewa sanya sutura wajibi kamar yadda a nan wato fi'ilul mudari ne al-maqrun bi lamil amr siga ce daga cikin siyagul wujub shine yace li yastatir ahadukum fi salati lalle ne ɗayanku wato ya sanya sutura a cikin sallah walau bi sahamin maza Allah ya ce ko da karan kibiya ne wato mutum ya kafa wannan hadisi a takaice hadisi ne wanda yake kyakkyawa ma'ana hadisin ya inganta abinda yake fa'idantarwa wato shine wajabcin sanya sutura kenan karancin abin da mutum zai sanya sutura karan kibiya ko da karan kibiya ne kenan mutum ya sanya ya sutura da shi kenan ko da wani ɗan icce ne mutum ya sanya amma in so samu ne abin da yake sunna kenan mutum ya zo da gwargwadon iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana gwargwadon wato iccen sirri shine malamai suka ce tsawonsa kenan da ɗan kaurinsa ya zama to kamar gwargwadon iccen sirri wanda mahayi yake jirginwa kenan kaga in mutum ya sanya sutura a gabansa hikima a nan kenan ya kare kansa game da wato yanke masa wannan ganawa da yake da ubangiji subhanahu wata'ala fa'ida ta farko kenan fa'ida ta biyu kuma ya kare kanshi game da fata masa sallah domin akwai wasu abubuwa kamar yadda hadisi zai zo nan gaba wanda in sun wuce gaban mai sallah to kwata-kwata sun bata masa sallah sannan bugu da ƙari sannan ya kiyaye wato game da wato bujiro da jama'a zuwa daukar zunubi domin in bai sanya sutura mutum yana iya zawa ya wuce kuma kaga ka bujiro da mutum zuwa daukar laifi don haka a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana ya ce ko da karan kibiya ne ya ce manzan Allah ya ce mutum ya sutura da shi don haka dai a takaice wannan yana nuna wajibcin sanya sutura wa ana abi zarri al-kifari radiyallahu anhu annahu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبأ صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب ولأبي داود والنسائي عن, عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائض wato daga abu zar alhifari allah ya kara masa yadda ke faɗa maza allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa yabba salatar rajuli almar'atu wal himaru wal kalbul aswad maza allah ya ce mace da jaki da bakin kare wato na yanke sandar mutum idan suka wuce ta gabansa wadda daga cikin abubuwan nan guda uku in mamace ko jaki ko bakin kare idan ya wuce gaban mai sallah to wannan ya yanke masa sallah ma'ana ya bata masa sallah sai dai ya tada mata sabuwa shine yace yaqta'u salatar rajuli almar'atu wal himaru wal kalbu al aswad wato mace da jaki da bakin kare na yanke sallar mutum idan suka wuce ta gabansa shine malam yace al hadith ma'ana ka cika hadisin kamar yadda cikon hadisin yake maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa yake cewa idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana bayna yadayhi mislu mu'khiratir rahim maza Allah yace idan ɗayan ku ya tashi zai yi sallah maza Allah yace in dai ya aje kwatancin iccen sirdi a gabansa to wannan ya kare shi game da duk wani abin da zai wuce gaba gare shi sai ce fa'iza lam ya kumbai na yadaihi mislu mu'ukiratin rahal in har a gabansa babu gwalgwalin iccen sirri da ya ajiye a matsayin sutura maza Allah ya ce fa'innahu ya ƙwa'u salata himaru wal mar'atu wal kalbul aswad wato jaki da mace da bakin kare in dai suka wuce ta gabansa maza Allah ya ce sun ɓata masa sallah almajirin abu zar Allah ikara masa yadda ke cewa sai na faɗa na ce ya abazar ma balul kalbi la aswadi min al kalbi la ahmar min al kalbi la asfar menene bambanci tsakanin bakin kare da kare wanda yake ja da wanda yake rawaye rawaya menene fa'ida menene hikima qala sai yace yabna akhi yace ya kai dan dan uwana sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kama sa'altani ya ce wallahi yadda kamun wannan tambaya ni ma haka na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ya rasulallahi menene bambanci menene bambanci tsakanin bakin kare da wanda yake ja da wanda yake rawaya rawaya cewa in bakin kare ya wuce gaban mai sallah ya bata masa sallah faqala sai manzan Allah ya ce al-kalbu aswad shaytan maza Allah ya ce bakin kare shaidani bakin kare shaidani don haka karnuka akwai hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yi umarnin kashe karnuka musamman bakin kare in an gan shi bai dace ba a bar shi domin shaidani a yi ƙoƙarin gamawa da shi shine anan manzon Allah ya ce alkalbul aswad shaytan shine anan yace wa fihi alkalbul aswad shaytan a cikin hadisin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka masa tambaya game da bambanci sai yake bayyanawa yake cewa al-kalbul aswar shaytan shi bakin kare manzon Allah yace shaytani don haka malam ya takaita hadisin kenan kawai ya zo da gabar da ta yi daidai da babin da ake ciki shine yace yaqba'u salatar rajuli al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswar wato mace da jaki da kare wanda yake baki na bata sallar mutum idan sun wuce ta gabansa sai ya ce alhadis ai atimmin hadisa ma'ana ka cika hadisin da kanka ko ka ce akmilil hadis sai ce wa fihi alkalbul aswar shaitan al-imamu muslim ya fitar da wannan hadisi sannan yana da riwayar kwatancin wannan hadisi daga abu huraira amma a cikin riwayar dunal kalb ba bayani game da alkal kenan wacce riwaya mace da jaki in sun wuce ta gaban mai sallah sun bata masa sallah na ga al'imamu abu dawud da al'imamun nasa'i riwaya daga abdullahi dan abbas kwatancin wannan amma banda karshen hadisi na cewa alkal sai ce wa qayyada mar'a bil ha'id riwaya ta al'imamu abu dawud wato ya kayyade cewa mace wadda take mai al'ada to kasancewar ita wannan riwaya bata inganta ba kayyade cewa mace mai al'ada ko da ba ta al'ada in dai ta wuce gaban mai sallah to ta bata masa sallah a gane ko sallah ta baci kuma babu bambanci tsakanin mace wadda take manisanciya da wadda take makusanciya ko da diyarka ce ko da mahaifiyarka ce ko da matarka ce ko mun kusacinka da ita ko mun nisanka tsakaninka da ita in dai mace ce ce ta wuce gaba mai sallah to ta bata masa sallah lafazin almar'a yana daukan mace wadda take baliga kenan wadda take ba balagagga ba ita wannan ba ta ci kamar misali yarinya karama su wannan ba sa ba ta sallah domin mace ba a ce mata almar'a sai idan ta balaga don haka kenan wannan hadisi yana nuna wajewcin cewa mai sallah ya sanya sutura gabansa saboda kakan iya kabbara sallah ɗaya daga cikin wannan uku ya zo ya wuce ta gabanka kaga ya bata maka sallah kenan ɗaukan mataki game da wannan ya zama wajibi mutum ya kiyaye kenan mutum ya sanya sutura don haka kuma in ɗaya daga cikin wannan sun wuce to sallah ta ɓaci dole za a sake ta da wata menene gwargwadon kenan in sun wuce ta gaban mai sallah sallah take baci kenan tsakanin duddigen mai sallah da shine kenan kenan da wani zira'i uku kamar misali kenan in sun wuce ta gaban mai sallah in bai sanya sutura ba kenan gwargwadon zira'i uku shine mai tarke da rabi kenan in dai sun wuce ta gaban shi sallah ta baci amma in ya wuce metar ɗaya da rabi ko da babu sutura a gaban shi in sun wuce ta gaban shi sallah bata ɓaci ba in kwa ya sanya sutura gaban shi in suka wuce tsakanin shi da sutura to sallah ta ɓaci tsakanin suturar da ka aji da kenan tsakanin ka da ita idan mace ta wuce ko kare ko bakin kare ko jaki kenan sallah ta ɓaci amma in ta bayan sutura ne wannan kuma babu komai in ma baka sanya sutura kenan in ya wuce metir ɗaya da rabi to wannan sallah bata baci ba domin shine gwargwadon iya inda ake ajiye sutura kenan tsakanin mai sallah da wannan don haka ita kuma ana buƙatar dama a kusanto da ita kamar yadda bayani zai zo nan gaba kenan a takaice wannan ziyada bata inganta ba na cewa wa qayyada al-mar'ata bil ha'id ya qayyade cewa ita riwaya ta al-Imam Abu Dawud cewa mace mai al'ada in ta wuce ta gaban mai sallah to sallah ta baci kenan a takaice dai mace wadda take baliga ake yi wa ana abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان متفق عليه وفي رواية فإن معه القرين wato daga abu sa'id al-kudri Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas idan ɗayan ku na sallah zuwa ga wani abu wanda ya kare shi tsakanin shi da jama'a masu wucewa kenan mutum ya sanya sutura fa arada ahadun an yajta zabaina yadayhi wani yayi nihin wucewa ta gaba gare shi kenan ka sanya sutura sai wani ya zo wucewa yake famar sai ya bi ta tsakaninka da sutura kin sai ya bi ta gaban maza Allah ya ce fade da fa'ahu maza Allah ya ce ya ije shi gani kuma ana ya yi kokarin ije shi kenan ka kare shi kamar misali ka tashi kana ciko abin da ya rage maka a masallaci ko ka tashi misali kana nafila kayi sutura da wani ginshiki daga cikin ginshikan masallaci ko bangon masallaci ko kuma wani na zaune ka maida shi a matsayin sutura wani sai ya yi famar cewa sai ya wuta tsakanin ka da shi to iya abin da za ka yi sai ka sanya hannu ka kare shi shine ya ce fali ya tafi abu maza Allah ya ce ya iye shi fa in aba in ya naci ya nuna cewa dole sai ya wuce maza Allah ya ce fali yuqatilu wato shi ne sallar ya yaƙe shi maza Allah ya ce ya yaƙe shi me ake nihi ya yaƙe shi ba ana nihi ka ɗau makami ka yaƙe shi a ka yi famar yadda ko da tun kuɗe shi ne za ka yi ka tun kuɗe shi can farko dai za ka ɗan yi masa ishara albada ubil akhaf kenan ka ɗan yi masa ishara na cewa sallah ce kake karya wuta gaba in ya yi famar wucewa sai ka yi ƙoƙari ka ture shi in ya ce da ƙarfi wucewa zai yi sai ka saki hannuwanka ka kama shi ka tunkuɗa shi can shine ma'anar falyukati da maza Allah ya ce ya yaƙe shi fa inna ma huwa shaytanu maza Allah ya ce domin shi shaytani ne ma'ana mai wucewa gaba ga mai sallah maza Allah ya ce shaytani ne hadisi ne muttafaqun alai a wata riwaya sai ce fa inna ma'ahul qari domin akwai shaytani tare da shi wanda yake iza shi me yasa aka ce masa shaytani domin yana da ɗabi'a da hali irin na shaytani ba kwata-kwata ba ya rikida ya zama shaytani a damun in aka ce shaytan wanda ya nisanci gaskiya kenan duk wanda ya nisanci gaskiya ya zama shaidani me yasa saboda yana da halaye irin halayen shaidani saboda shaidani shine yake famar sai ya bata ma mai sallah sallar shi sai ya rikitar da shi ya hana shi nutsuwa to mutum yana sallah ya sanya sutura kai famar cewa sai ka wuce ta gaban shi kenan anan mutum ya zo da ɗabi'u da halaye irin na shaidani don haka anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa tashbihul balid ya ce fa inna ma huwa shaytan maza Allah ya ce domin shaytani ne don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana cewa wajibi ne mai sallah kada ya bar duk wanda zai wanda ke famar wucewa gaba gare shi tsakanin shi da sutura domin umarni ana maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fal ya dafa ya dan ije shi in yaki ya nace cewa sai ya wuce maza Allah ya ce fal yuqatilhu wato ya yake shi kaga anan in ka yake shi anan shine ma abin da ya fiye masa sauki da ya wuce ya ɗau wannan zunubin wannan shine ma abin da ya fi sauki na ka tunkuɗe shi shi ya fi sauki da ya wuce tsakanin gaba da mai sallah saboda maza Allah sallallahu salama ya faɗa cewa mutum ya tsaya tsawon shekara arba'in shi ya fiye masa alkhairi da zai wuce gaba ga mai sallah kenan wannan tunkuɗewa da za a yi masa tafi dama dama don haka a takaice wannan hadisi shi ma yana daga cikin dalilan da suke nuna cewa sanya sutura wajibi ne kenan duk abin da zai iya kasancewa sutura to misalla ya zama wajibi ya maida shi a matsayin suturarsa kuma kada ya bar duk abin da ke famar wucewa tsakanin shi da sutura amma in ta bayan sutura ne wannan to ba abin da ya shafe ka wa ana abi hurairah radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخف خفا ثم لا يضره من مر بين يديه أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن wato daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla ahadukum wato idan ɗayan wato zai yi sallah an gane ko idza salla ahadukum ba ana nihi idan ɗayan ku yayi sallah ya gama ma'ana iza arada an yi salliya idan yana nihin yin sallah daidai yake da ya ayyuhan lazina amanu iza kuntum ila salati ma'ana in kun yi nihin tsayawa zuwa sallah kamar yadda yace fa iza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ba sai in ka gama karatun alqur'ani zaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a lokacin da zaka karanta alqur'ani zaka yi isti'aza to shine anan yace idza salla ahadukum idan dayan wato zai yi sallah manzo Allah yace fal yaj'al tilqa'a wajhihi shay'a ya sanya wani abu wato gaban fuskar sa kenan ya sanya wani abu yayi sutura da shi sai yace fa in lam yaji in bai samu ba abin da zai sanya a gabansa falyan sib asan manzo Allah yace ya kafa wata sanda ma'ana ya kafa wata sanda a gabansa sai ce fa in lam yakun in babu sandar da zai kafa a gabansa babu wani abu da zai aji fal ya khutta khaffan wato sai ya zana wani zane kenan sai ya wani kurtu haka a gabansa za Allah ya ce sun mala ya zurruhu man marra bai na yadda sannan duk abin da zai wuce gabansa wannan ba zai cutar da shi ba duk abin da zai wuce gabansa kaga ba zai yanke masa wannan ganawa tsakaninsa da ubangijinsa kuma ko da mace ce ce ko bakin kare ko jaki idan sun wuce ta gaban shi to ba su bata masa sallah ba al-imamu ahmad da ibn majah su suka rawaito wannan hadisi ibn hibban ya inganta hadisin malam ke faɗa cewa duk wanda ya raye cewa hadisi ne muqarrib to bai samu ba sai ce bal huwa hasan hadisi ne hasan amma a takaice dai hadisin bai inganta ba hadisi ne muqarrib an gane ko hadisin kwata-kwata bai inganta ba hadisi in aka ce al-muqarrib shine hadisin da aka samu sabani sabanin da an yi an yi a rinjayar da wata hanya akan wata hanyar biyuwa kamar misali a ce wane ya rawaito wannan hadisi sai a wani daga cikin marwaita sai ya ce wane ya rawaito hadisin daga mahaifinsa wani sai ya ce ya rawaito hadisin daga aminsa dan uwan mahaifinsa wannan sai ce ya rawaito hadisi daga wato dan uwansa wannan ya ce ya rawaito hadisin daga mahaifiyarsa to an yi an yi a rinjayar da wata hanya akan wata hanya ya kasa tabbata to wannan shine ake kira da hadisi muqarrib wanda aka samu sabani sabani wanda yake mai tsanani wanda an kasa rinjayar da wata hanya akan wata hanya shine hadisi muqarrib shi ko hukuncin sa hadisi ne bai don haka dai a takaice wannan hadisi wanda yake nuna cewa mutum yana iya yin sutura da zane a gaban shi ma'ana ya yi kurtu wannan hadisi bai inganta ba bayani ya gabata kenan sanya sutura wajibi ne kamar yadda dalilai suka tabbatar da haka kenan in ma misali mutum ya yi da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta ka samu wani icce wanda yake bai wuce ba kenan gwargwadon tsawon goron mashi wannan ba goron mashi ba kenan iccen sirdi kenan wajen kaurinsa da tsawon shi kenan ya zama to kamar gwargwadon iccen sirdi wanda mahayi yake jirginwa in wannan bai samu ba kenan ko wata sanda ko itaciya ko wanda ke zaune ko wanda ke kwance ko wani ginshiki ko wani katanga duka wannan mutum zai iya yin sutura da su وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف wato daga abu sa'id al-kudri Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqba'u salata shay'un wato wani abu baya bata sallah ma'ana duk abin da ke wucewa gaba ga mai sallah baya bata masa sallah sai ya ce wadra'u mastafatu ku dai ije duk abin da ke nihin wucewa gaba gare ku idan kuna sallah gurgudan ikon ku wannan hadisi al-imamu abu dawud ya rawaito shi amma hadisin bai inganta ba kamar yadda malam ya faɗa wa fi sanadi ba hadisi ne da'ifi kenan wancan kaga wannan ya ci karo da wancan hadisin wanda manzon Allah ya ce mace da jaki da bakin kare in sun wuce gaban mai sallah sallah ta baci to shi ko wannan hadisi sai ce la ya qaba salata shay'un babu wani abu wanda ke bata sallah wannan hadisi bai inganta ba wancan hadisi shine tabbataccen hadisi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku idan ya wuce gaba ga mai sallah tsakanin shi da daidai inda zai ajiye sutura to sallah ta baci sai ya ce wadra'u mastafatu ma'ana ku ije duk wanda ke nihi wucewa gaba gare gwargwadon iko kaga wannan kwarancan hadisi da ya gabata ya ɗauki ma'anarsa da yake cewa fali ya tafi abu idan ɗayan ku na sallah wani ke famar wucewa maza Allah ya ce ya dan ije shi sai ya ce fa in aba fali yuqatilu in yaki ya nace cewa dole sai ya wuce maza Allah ya ce ya yake shi kenan ita wannan gaba wancan hadisi ya ya ɗauki ma'anarsa na cewa wadra'u ku ije mai nihin wucewa gaba gare ku masabatun wato gwargwadon iko nan insha Allah muka zo karshen babin nan zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك